الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الله دي sha uku ga watan jumada saniya hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 wanda ya muwafaka da sha biyar ga watan sha biyu shekara ta 2024 ci gaba da karatun tasrifi cikin wannan littafi mai albarka na abniyatul af'al fi ilmi tasrif ta Muhammad ibn Malik Jamaluddin rahimahullahu ta'ala a wannan darasi namu darasi na goma sha ɗaya a cikin wannan littafi mai albarka satin ne gabata mun kammala bayani Uh, mun kammala bayani akan babuka da malam ya kawo tun daga fa'ula fa'ila fa'ala e, duk abin da ya kamata a faɗa dangane da su to an faɗa e, saboda haka yanzu za a shiga kuma wani fanni za a shiga wani babi a cikin insha Allah za mu tashi a baiti na baiti na ashirin da takwas fasulun fitisali ta idamiri aununihi bil fi'ili to sai mala yake cewa wan kulli fa'is sulasi shakala aini niza tallat wa kana bital idmari muttasila aununihi wa iza fathan yakunu fa'an فأتض مجانس تلك العين منتقلة to an za mu tsaya saboda suna bukatar shari abubuwa ne da yawa malam ya dunkule malam ya ce faslun ai haza faslun wannan wani sabon fasli ne fitisali ta iddamiri za a yi bayani akan saduwar ta uddamiri bil fi'ili da fi'ili au nunihi ko kuma nunu damiri saduwan shi bil fi'ili da fi'ili wato wancan fa'ula da ya gabata da fa'ala da fa'ila akwai lokacin da za su zo kana buƙatar ka haɗa su da ta'ud damiri ko ta almutakallim ko kuma ta almuhatab ko ta almuhataba to akwai wani babi mai rikitarwa shi yasa malam sai ya ambace shi shi kadai zai ma bayani a kansa sai ya kyale sauran saboda su ba su da wani ishkali shi fa'ala din nan ko fa'ila din nan akwai sadda zai zo wato yana da wawiyul aini ko kuma ya'iyul aini wato akwai sadda za mu samu fa'ula amma harafinsa na biyu na tsakiya ainun ce ko kuma harafinsa na biyu wawun ce ko harafinsa na biyu ya'un ce sannan kuma tana da illa shi yasa aka kira shi da ya'iyul aini ko wawiyul aini to shi wanda yana buƙatar dole sai ka sai ka jirkitar da gininsa. sa an gane kamin ka haɗa shi da ta'ud damiri saɓanin fi'ilin da bai cikin wannan babuka guda biyu wato ba wawiyul aini ba ne sannan ba ya'iyul aini ba ne shi bai da wani ishkali kawai harafin ƙarshe za ka ɗaure sai ka haɗa shi da ta'ud damiri ɗin kamar da raba misali to ba'un kaga ita ce ƙarshe ɗaure ta kawai za ka yi sai ka haɗa ta da ta'un darabtu kaga gininsa yana da lafiya lau fariha farihtu sharufa sharuftu to inda guguwar take shine sai ka samu fi'ili a tsakiyarsa akwai harafin illa sunan da aiki yake to shine za a yi magana a kansa wancan gaba ɗaya kaka bai ma magana a kansa ba da shi da mai wawiyul fa'i ko ya'iyul fa'i ko wawiyul lami ko ya'iyul lami waɗannan duk ba su da ishkali hukuncin su ɗaya da na sauran mai matsala shine wawiyul aini ko ya'iyul aini wanda a tsakiyarsa akwai illa akwai rashin lafiya to shi yasa ce maka fasulun fitisali ta iddamiri au nunihi bil fi'ili kuma bil fi'ili din yana nufin as-sulasi al-mujarrad banda al-mazid ba a magana a kansa an gane ana nufin sulasi mujarradi mu'tallul aini an gane ba ruwanka da illarsa a farko irin su waje da wahaba ba ruwanka da wannan ba ruwanka da illarsa a ƙarshe irin su ata ko ra'a saboda illa a ƙarshe take nan ana magana illar ta zo a tsakiya tunan dole sai ka yi tagayirin wazanin kalma ɗin kamin ka samu ka shigar da ita wannan ta'un ɗin ko nunu damiri ɗin da ya ambata to zai baka wata formula wadda in ka kiyaye ta ba za ka ɓace ba shi ka'idar sarfu kenan hanya yake baka in kaga ka samu matsala to ka saki hanya amma in dai kana bisa hanyar nan to har abada ba za ka bata ba kuma duk wanda ya karkace kana hango shi eh za ka gano wancan fa ya ɓace yana buƙatar a riƙo hannunsa a dawo da shi kan hanya bai kamata a kyale shi ba an gane ko to bari mu fassara baiti guda sai ce wankul mala ya ce ka naƙalto shakala ainin ya can shi ne mafi bihi shakala ainin wasalin ainul kalima lifa'is sulasi ka kawo shi zuwa ga fa'us sulasi ma'ana fa'ul kalima ɗan gane? yawa dama fi'ili yana da ko kalma tana da fa'ul kalima ainul kalima yawwa to sai ka ɗauke wasalin fa'ul kalima sai ka yi jifa da shi sai ka ɗauko wasalin harafin da ke gabansa ainul kalima sai ka azama fa'ul kalima amma a yaushe sai ce iza a tallat in ita ainul ɗin da ta samu illa yawwa ta zama wa'un ko yawun kuma fi'ilin nan wa kana ya kasance muttasilan ko yana mai saduwa bital idimari da ta'ud damiri tudin can yawwa bari mu fara da fa'ula kamar fa'ula misali kamar tsaula tsala mun san tsala ko yawwa tsala unuquhu wuyansa yayi tsayi sosai to wannan kaga akwai tsa'un akwai madda alif wannan alif asalin tawawun ce dama yana daga cikin dalilan da ke sa a gano alif asalin tawawun ce ko ya'un ce idan an haɗa ta da sa'ud damiri ko nunu damiri in ka samu fi'ili sai ka gan shi da harafi na alif an gane? kuma dole ne ko dai asalinsa wawun ko asalinsa yawun to share shi ka ɗora mai tawun ko mina na zai bayyana in wawun ne zai bayyana in yawun ce za ta bi za ta bayyana to shi ɓala suka ce asalinsa ɓaula ne ya tsulu yawwa ɓaula kaga fa'un ita ce fa'ul kalima suna da haraka wasali ko fataha sai wawun tana da bamma wu to wawun din shi ake magana kenan tsala asalin wancan alimi ne ne yawwa tun sai ka ɗauko bamma ɗin wawun ɗin nan sai ka ɗora ma fa'un eh madadin ɗa sai ka ce tsu gaba gaba sai ka share wawun ɗin sai ka ce ƙultu shi kenan na yi tsawo ko ɗulna mai tsawo ko ɗulna mata kenan sun yi tsawo a ga kenan ba wata wahala to yanzu shi malamin sarfa in ya zo wannan bamma ta ba'un da ita zai gano kenan ashe akwai abin da aka shafe kuma abin nan da aka shafe bawun ne an gane yawwa to ka gani kaga sai da muka canza gine shi eh bala kaga ba za ka zo ɗaya ka ce ɗalto ba a'a eh sai ka mayar da shi ga asalinsa tawula in ka mayar da shi ga asalinsa to sai ka yi wannan aikin sai ka ɗauko wasalin harafin tsakiya sai ka mai da shi ga harafin farko sai ka shafi harafin illa ɗin me yasa liftika isaki ne tunda mun ɗauke wasalinsa kaga ya koma saki ne shi wawun ko ba haka ba sannan ga ƙa'ida wadda take cewa in za a sadar da ta'ud damiri da fi'ili ƙarshensa dole ya zamo saki ne kaga an samu sukunin guda biyu to shi yasa sai aka shahe wawun ɗin an gane yawwa saboda damma ɗin ɗa'un ɗin nan tana ishara zuwa gare ta ta me ta tsultu da kaci eh tsultu haka sha'a asalinsa shayi'a ne alawa zane fa'ila sha'a ya sha'u ko walau sha'allahu to wannan madda alif ɗin asalinta ya unci asuluhu shayi'a shari'a an fahimci wannan ko yauwa to saboda haka yanzu ya'un din nan tana da mi kasara to sai ka ɗauko wasalinta sai ka ɗora mami bayan ka shafe harafin wasalin harafin farko sai ka ce shi sai ka shafe ya'un din shi itu shi itu to wannan kasara ɗin tafa'ul kalima ita ke nuna yawon aka shafi kamar yadda don maɓa'un taɓawula ƙultu tana nuna maka an shafi mi wawon to haka shi ma shaidu suna da da dama yawwa zai yi wannan bayani ga yanan ta yi a baiti na ta yi to duk wani fi'ili da ya zo a wannan babin haka za ka yi masa in kana son ka jingina shi gare ka ko ga mai magana ƙultu ƙulta ƙulti ƙulna ƙulna shi kenan haka shi'itu shi'ita shi'iti shi'ina shi'ina wannan shi ne ƙa'ida ba za ka ce sha'atu ba sai ka ce ai bari a share alif daga sha'a sha'a sai kai wannan sai a ce a wannan ai bai zauna makaranta ba eh to wannan to kaga irin wannan in ba a makaranta ba ina zaka fahimci wannan sai dai ka ji ana faɗa amma me dalilin da yasa ake cewa kaza kaza da kaza da kaza an gani kaga wannan yana da bambanci da irin su daraba ko shariba ko fariha ko alima kaga su daban suke su kawai harafin tsakiya za ka ɗaure sai ka haɗa babu wata wahala shi shi yasa wannan mai buƙatar a yi ma bayani wannan mai rikicin shi ke da buƙata shi yasa sai malam ya yi mi sai malam ya ware maka shi yawwa to haka irin su fi'ilin khafa in khafa ya khafa ko ala wazni fa'ila ya fa'alu kama wancan sha'a ya sha'u ala wazni fa'ila ya fa'alu to haka shi ma asluhu khawifa ya khawafu khawifa ya khawafu ya tsorata ko yawwa to kaga wawun ita ce ainul kalima mu'talla ta amma harafin illa ce tana da kasara to sai ka dauko kasara ta sai ka mayar da ita ga kha'un sai ka ce khiftu lamma khiftukum a gani ai da abin da za a faɗa a Qur'ani yake duk abin da za a faɗa ya ƙur'ani yake ba za a taɓa fita ba ciki yake ba za a taɓa barin alƙur'ani ba tun da dama ƙur'anin arabiyan Allah ya ce to waɗannan kuma ƙa'idodin larabawa ne haka larabawa suka ajiye kalmomin su suka yi wannan aiki haka Allah ya kinsa musu su yi an fahimta yawwa kamar yadda hausar da kake ba za a zo a tambaye ka me yasa zaka ce kaza a hausa me dalili ko za a yi ma wannan tambaya kamar dan ka ce mutum ina kwana sai ya ce a to ina dalilin ce mutum ina kwana ita kalmar ina kwana ina aka samu kaga yaran ka ne kaga ba wanda zai ma wannan magana ko eh to wannan shine abin da wannan baiti ya kunsa wan kulli fa'is sulasi shakala aini ne za tallat wa kana bital idmari muttasila yawwa amma sharadi ya zama mu'tallul aini eh bil wawi aw bil ya'i yawwa sannan kuma ya kasance muttasilan bita'id damiri to nan ne yake da wannan ka'ida kenan in ba mu'tallul aini bane to bai da wannan hanya to wannan mai magana ne akan babin fa'ula da fa'ila to akwai na fa'ala shi kuma shi kuma na shi ka'ida daban mu'tallul aini ne amma babin fa'ala wancan na fa'ula fa'ila mun yi su a baya ai shi yasa nace muku ku haddace su har a gama littafi ba a barin su eh to kaga in ka bar su baya to lalle ba za a tafi da kai ba to shine aununihi mun gama bayani a kansa wa iza fatahan ya kunu in kuma ainul kalima ɗin shi fataha ce shi wannan mu'talli eh ba ma ko kasara ba to hukuncin sada ba sai ce fa'anhu to daga gare shi shi harafin nan maftuhi mu'talli sai ce e'itab ka hurhura ka hurhura mujanisa abinda yake da mujanasa yake daidai da tilkal aini da wannan ainun din muntakila kana mai ciranta zuwa ga abin nan da ka hurhuru misali damma abin da ke wawun abin da ke mujanasa da ita ita ce me ita ce damma ita kuma yawon abin da ke mujanasa da ita kasara sai zu misali kamar ƙala asuluhu ƙawala asuluhu ƙawala kaga min babi me fa'ala ko to yanzu ƙala ɗin nan kake son ka sa mata uddamiru ko nunu damiri ina fatar an gane to yanzu sai ka kalli mike mujanasa da wawun addamma ko to sai ka ɗauko damma sai ka ɗora makafin sai ka shafe wawun sai ka ce mi ƙuntu shi nan sai ka ce ƙuntu haka babu wata wahala yawwa in kuma a'a ya ungare shi ba wawun ba tunda kaga wannan yana da wawun ko yawwa kamar ba a misali kaga asuluhu ba ya shi ma alababi fa'ala ko mike mujanasa da ya'un sai ka ɗauko ta sai ka ɗora ma ainu sai ka ce mi bi'itu ba'un sai ka ɗora ma ba'un sai ka ce bi'itu shi kenan ƙultu bi'itu ƙultu bi'itu yawwa to in ya zama maftuhil aini shi mu'talli din to kawai harafin zaka kalli mike mujanasa da shi an gane in wawun ne to dhamma zaka dora ma saboda in muka ce mu ɗauko wasalinsa mu ɗora ma na farko na ƙawala to ai wawun maftuhi ne kafin ɗin ma maftuhi ne kaga ta hasilu hasilin ne to ana ɗauko fataha kuma a ɗora ma maftuhi to mi an kai kaga babu sabon abu haka in muka ce mu ɗauko ita ma ta ya'un ɗin zuwa ga ba'un na baya'a shi ma ta hasilu hasilin ne to shi yasa abba a yi shi kamar na farko ba shi na farko fa'ula fa'ila asalin wasalin aka ɗauko shi kuma babin fa'ala mujanasa an ka kalla an gane mike dangantuwa da harafin illa ɗin mi ke jan wawun damma to a ɗora mana farko mi ke jan ya'un kasara to a ɗora mana farko shi kenan ba wata wahala eh ko akwai to shine wa iza fatahan eh idan ya kasance fataha gare shi shi mu'talli ainun din nan da ya magana a kansa ya kunu to yake kasancewa ai wa iza ya kunu fatahan idan ya kasance maftuhi ne fa anhu i'tad to sai ka hurhuro masa mujanisa abin da yake mujanasa da tilkal aini wannan ainul kalima din in wawunci sai ka kalimi ke mujanasa da ita damma sai ka ɗora ma yawwa kenan anan shi mu'talli da shi da harafin nasa duk an share su ba a da bukata da su yawwa shi kenan muntakilan kana mai ciranta zuwa ga wannan abin da ka yi yawwa wannan abin nan na mujanasa ɗin to da ba za ka ce ka ɗauko salinsa ka ɗora ma wancan ba za ka ga tahsilu hasilin ne yawwa tunda da fa'ul kalima da ainul kalima din dukkanin su maftuhai ne kaga ba wani sabon abu to wannan sai ka haddace misalan in ka je sai ka zauna ka samu koda kowane misali biyar da na fa'ula da na fa'ila da na fa'ala sai ka haddace da mai mu'tallul wawi da mai mu'tallul ya'i sai ka haddace shi kenan ka gama da wannan babi duk wanda baka ji an ambata ba to ba bisa ga siga yake ba aikin da za ka yi kawai shine ka shafi harafi yanzu kamar wahaba kaga ya fara da wawun mu'talli ne wahabtu kawai za ka ci yasara yasartu kaga ya fara da yawun an gane kamar da'a kaga da'awa ya kare da mi da wawun da autu ɗaya zaka ce ata ataitu masha mashaitu eh to duk wanda baka ji ambata cikin baitocin ga guda biyu ba yana wannan babin to shi yasa mala ya ga ai shi a fili yake yana buƙatar sai an kulla ma babi to shi yasa malam bai yi fasalinsa ba yana kama wannan baitocin guda biyu yanzu kuma zai shiga zai shiga aiki babu abin ya tilfi'il al-mazid fihi yau za a shiga bayani akan su waɗancan eh fa'ula fa'ila fa'ala idan suka haɗu da haruffan ƙari to zai shi za a bayani akan sa a fasali na gaba nan za mu kwana insha Allah abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure Allah shi yafe subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah